بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بالزفر وبعد الحمد لله نقول الله سبحانه وتعالى يساكي قمامو وأنهم هل كتامو تاسباهي أيو قوم شا تقوس قوتن تقوس ألف دبو بيو دقوم شا شدا من فاجهة don ci gaba karatunmu na fikhu na risala ta ibn abi zaidin al-qayrawani wadda za mu tashi a darasi da shi ibn abi zaidin yake cewa wa yukhallilu asabi'a yadaihi بعضها ببعض shi mai alwala bayan mun gama bayani a kan yanayi da zai wanke hannuwansa bayan gama maganan fiska kenan to muna cikin maganan wanke hannuwa ba ina nufin wanke hannuwa daga wuya zuwa ƙarshen su ba ainihin daga kusassarin hannu to muna cikin bayani na yanayin yadda ake wanke su sai ya ce a farkon wani darasi wa yukhallilu asabi'a yadayhi ba'daha bi ba'd lallai kuma daga cikin abin da ya shafi wanke hannu ya tsatsefe yatsun hannuwan nasa ba'daha bi ba'd sashin sashin su da sashi sashin yatsun ya tsetse su da sashi abin da yake nufi da cewa ya tsefe su sashin su da sashi ma'ana yatsu na hannun hagu da su zai tsefe na hannun dama yatsun hannun dama kuma da su zai tsefe hannun hagu shine ma'anan yukhallilu asabi a yadayhi ba'daha bi ba'din ya tsefe yatsun hannunsa sashin su da sashi an gane ko kuma faɗin wasu yatsan nan manuniya mutum ya sa ta ya rika sassawa yana tsefewa haka to kaga wannan da sashin hannu ne aka tsefe sashi da shi aka tsefe wannan gurin da ake tsefewa ne ya ɗauko wannan ma na hannun nan ya tsefe tsakiyar ya tsetsefe tsetsefe da wannan ya tsaye ko ma wanne dai almuhim dai a tsefe kowane wato sashi da sashi ثم يغسل اليسرى كذلك wannan an gama wanke hannun dama kenan tun farkon maganan da muka yi a karatun baya ana cikin bayani ne mun karkare a yanda ake wanke hannun dama to haka nan kuma zai wanke hannun hagun ma kamar yadda ya wanke hannun dama wa yablughu fihi ma bil ghasli ila al mirfaqaini wa ya bulugu ya kai matuƙa fihi ma a cikin wanki na hannuwan duka biyu ma'ana na dama da na haunin ya kai matuƙa a cikinsu bilgasli wurin wankewa ɗin yana mai wankewa ilal mirfaƙai ne har sai in ya kai kusassare wato gwiwoyin hannu sai ya kai zuwa gwiwoyin hannu yudkhiluhu ma fi gasrihi a ra'ayi ko fatawa ta shi dan abu zaidin yace yudkhiluhu ma zai shigar da kusassarin hannu wato gwiwoyin hannu zai shigar da su fi gaslihi a wurin wankewa ma'ana har da su zai wanke wa qad qila haƙiƙa an samu wasu malamai sun ce ilaihi ma hajjul muslim ai zuwa gare su ne iyakan wankewan mana ba sai an hada da su ba in an iso gwiwan hannu kawai to wanki ya kare ba sai an shigar da su ba falaisa bi wajibin idkhaluhu ma fihi ma'ana wai bai zama wajibi ba dole tilas cewa idkhaluhu ma fihi a shigar da kusassarin hannu ma'ana gwiwoyin hannu a shigar da su wurin wankewa in an iso inda suke kawai to a tsaya nan a ƙaulin kenan amma ibn abi zaidin yace wa idkhalu ma fihi ahwadu a shigar da su kusassarin hannu gwiwoyin hannu su ma a wanke har da su ahwadu shi ya fi kewayewa mana ababin ihtiyadi kenan na fuka ya fi kewayewa saboda ne lizawari ta kallufi tahdidi saboda gushewa na in an wanke asusun saboda gushewa zai gusar da wato wahala ta tsayawa wai sai ka iyakance ɗin a ita ko kuwa wani su ce kafin in an iso su wani su ce sai an haɗa da su a'a in ka haɗa da su ka ai magana ta ƙari ka yi na kowa dama shi ne ma'anan ihtiyadi al-ihtiyad shi ne kamar wannan din wayansu sun ce in an iso su a tsaya wayansu sun ce sai an shiga har su din a wanke to idan ka wanke har su din kaga na kowa kai wanda yake in an iso su a tsaya eh ka iso din har ma ka wuce wanda yake sai an sa su to ka sa su shine ihtiyadi ka kewaye da maganan kowa ka shigar da shi wanda dai yace sai an iso su in an iso su an gama ai bai isa ya ce baka iso su ba ko koya wanda yake kuma ba wai an iso su kawai tsaya ba mm har da su to shi ma dai ka kewaye da maganar ka shi ma har ka kai har tasa wannan shi ne maganganu da suka yi wato an yi dai saɓani a yi hakuri lokaci ina so mu ja karatun mu yau sosai ɗaya sai ya da muka wuce ɗin wasu sun ce an yi saɓani a mazhaba wasu sun ce wajibi ne wajibi ne sai an tsefe yatsun na hannu wasu kuma suka ce mustahabbi ne amma maganan farko ita ce tafi shuhura cewa wajibi ne din ita tafi shuhura an gane saboda faɗin sayyiduna rasulullahi sallallahu idza tawadda'ata fa khallil asabi'a yadayka wa rijlayka an gane mai ce idan za idan za ka yi alwala to ka tsefe yatsun hannunka da na kafanka sai dai umurni a nisban hannu tsatsaita yatsun hannu shi ne wato shine na farilla din an gane na hannu shine farilla amma na yatsu na yatsun kafa shi mustahabbi ne a mafi rinjayen magana a mafi rinjayen magana kenan sannan wurin cewa kaiwa matuƙa ɗin nan da aka faɗa wa ya bulugu fi ma bilgasri ilal mirfaƙai ɗin nan da muka karanta shi mai alwala abinda ake so ya kai matuƙa a wurin wankewa har zuwa kusa sarin hannu in an ɗauki ra'ayin mutanen farko kenan domin ubangiji subhanahu wata'ala idan an duba a nassin qur'ani abin da yace bayan ya ce a wanke fuska sai ya ce wa aidiyakum ilal maratiki ko a wanke hannuwa zuwa kusa sarin hannu ila yace ila to ila din nan me yake nufi kenan ma'ana in an iso a tsaya ko kuma a shige a haɗa haddasu to shine saɓanin da aka mafi yawa na malamai sun ce ai ilaɗin na ma'anan ma'ane na ma'anan ma'ane an gane tare da a wanke hannuwa tare da tsugurguma Allah yake nufi ilal marafiki ai ma'al marafiki har da gwiwoyin hannu wannan shine abinda mafi yawa na malamai suka tafi shine kuma yafi shigura shine mashhuri na zance a shigar da su ne to amma waɗansu kamar yadda muka ce aka ce wa ƙila ilaihi ma ɗin har zuwa ƙarshen magana wanda suka tafi zuwa ga rashin saka su a ciki din su sun ce ai kawo wato gaya ne gaya ake nufi ma'ana gaya in an iso su dai to an iso makura ba wai sai an shigar da su ba ba wai sai an shigo da su ba me hujjansu suka ce ubangiji subhanahu wata'ala yana faɗi a cikin alkur'ani mai girma ku ji wannan maganar nasu masu ra'ayin cewa ila din wai yana ilal mirfaqain din da Qur'ani ya faɗa wai in an iso kawai ya tsaya ne kamar misali a ce ka faro daga farkon masallacin nan zuwa gidan liman zuwa gidan liman inda nake zaune nan turin tsayuwar liman to yanzu in an ce zuwa gidan liman in ka taho daga can ka iso nan bakin wurin ya yi ko sai in ka shiga hakili me maganar take nufi shi ne typical example nasu in na iso inda nake nan kaga ai ila ko ila gidan liman to ya yi ko kuma sai na shiga ciki tukunna shine na na yi masa yadda yake so malamai wasu suka ce ma'ani tare da su hadda su kenan wasu suka ce ma'ana in an zo wurin su an iso makura ba sai an wanke hadda su ba in ka iso irin nan kawai nan to yayi ba sai ka wanke har nan ka shigar da su ba to kowa inne ne da irin tasu hujjar da suka dogara da ita amma dai kamar yadda na faɗa kai ka riƙe abinda jumhur suka tafi a kai shine a haɗa hasu to wa'incan wanda suka ce banda su ɗin ila ɗin mai ma'anan gaya in an zo gurin da an iso suka ce hujjansu nassin qur'ani ne nassin qur'ani shine hujjansu wanda maganarsu ba ita ce mai shuhura ɗin ba aka ce mene ne nassin qur'ani yace suka ce Allah yana cewa a qur'ani wala ta'kulu amwalakum ila amwalihim akwai ayar ko a qur'ani wala ta'kulu amwalakum ila amwalihim ana maganar dukiyar marayu ne Allah ce wala ta'kulu amwalakum kar ku ci dukiyoyinku ila amwalihim har zuwa dukiyansu to aka ce to ga tulin dukiyanka anan ga dukiyan maraya a tare da dukiyanka suna makwabtaka ila an baka jira ne aka ce kar ku kuskura ku cinye dukiyanku ila amwali ko ala ila amwalihim har zuwa dukiyansu ila din nan mana kar ku ci ku ci ku ci ku ci ku ci ku ci ku ci dukiyanku ya ƙare har ku shiga nasu ake nufi har ku shiga ne ko kuma a'a kar ku ci dukiyanku zuwa ga kun gane dai maganar ko ma'ana abinda Allah yake nufi a wurin wala ta'kulu amwalakum kar ku yadda ku ci dukiyanku ku cinye ila amwalikum har ku zo iyaka ku shigan mana su in kun iso naku kawai to ku tsaya an gane karatu in dai kuka ci iya naku to ku tsaya kaga ila din nan wala ta'kulu amwalakum ila amwalihim ba ana nufin kar ba in har kuka zo karshen naku to ai kun ku iso abin da Allah ya nike nufi sai ku tsaya ku ila haɗin ya kare kenan to suka fi irin wancan ne to shine hujjansu in ka iso ƙarshen dukiyanka to ka iso gejin farkon dukiyansu kenan to kar ka shiga to shine in ka wanko Allah ya ce ilal marafiki in ka iso marafiku din to kar ka shiga tunda ila mara ilal marahidi aka ce to kana isowa daidai inda suke to tsaya gun wannan shine magana su amma dai gaskiyar magana ra'ayin wani can yafi aha sai ya kace thumma ya'khudhu al-ma'a bi yadihi al-yumna sannan sai ya ɗebi ruwa da hannunsa na dama ku rika lura da abin da ake faɗi fa ya ɗebi ruwa da hannunsa na dama shi kadai kenan don alwalar in yanda ake son a yi ta ne za ka yi ta to ka ji da kyau kana gama wanke hannayenka na dama da na hagun to sai ka ɗebo ruwa da hannunka na dama shi kaɗai za ka ɗebo ruwan ka kamfato fa yufriguhu ala batini yadihi yusra sai ka ɗebo da tafin dama sai ka fara ruwan a hannunka na hagu ana shirin shafan kayi ne ba haka kake kullum ka ɗebo da tafin dama shi kadai sai ka kwara shi akan tafin hagu amma ma'ana fayu rikuhu ɗin nan da aka faɗa ka kwara shi ɗin ba wai ka bar ruwan kuma ba kana tare da shi ba a ya zube ka kwara shi sai ya zube kawai shikenan sai ka hada hannaye sai magana shafa ba wai bai rugu din sai ka bar shi sai ka ɗebo shi sai ka watsa a kanka ba a ba wankewa za a yi ba a yi shafa ake mala to shine ma'anansa ana wa yufrigu ala batil yadihi al-yusra sai ya kwara shi a bisa ba'inin hannunsa na hagu ثم يمسح بما رأسه سي وانك كاينسا أي شاف كانسا دسو wannan shine farilla na uku kenan ko ko yabda'u min muqaddamihi sai ya faro daga magabacin kayin nasa min muqaddamihi ko ila min awwali manabiti sha'ri ra'sihi daga farkon matsarar gashin kansa nan zai fara shafawa ai ma'ana fara waɗin daga wurin mustahabbi ne farkon matsarar gashi domin nan akwai maganar malamai fa da yawa malam akwai magana da yawa zamu watakila bari dai mu gani wa qad qarana atrafa asabi'i yadayhi ba'daha bi ba'd ta wai gwari gwari ake so amma yadda ake shafa kai wa qad ko wa qad wawu din nan me sunanta hmm da aka ce من أول منابت, منابت شعر رأسه وقد قرن أطراف أصابع يديه باب هذا باب واو إن مي سنن سوا نوى قد قرن إن مي سنن أنا هو إيه مي سنن واو مي eh ban ji ba wawu lalabi wala rubba wawu kad wala rubba na wawu sababi ko ba taba wawu sababi ba sai dai fa'u sababiya kai ma wala rubba eh wala rubba wala rubba kai ma wawu jama'a amma kai kuwa wawu rubba wala rubba har yanzu ba wanda ya canka tun da na fahimci abin naku canki canki ne wawawan suna da yawa ai kai ta ku ta canka mana har har ku iso na na manu what do you say to wawul hal ne wawul hal shine wa qad qarana al hali al hali ba sannan kuma ya ba al hali ya gwama asabi'i yadaihi ba'daha bi ba'd ya tsun hannuwansa al halin ya riga ya gwama su haka haka ya farka su wasu da wasu wasu suna cewa ko haka yayi amma ai karana kam haka ne su dan sarkafe haka yadda wai za ka yi shafan kayan ake so a nuna ma wa qad qarana atrafa asabi'i yadayhi haqiqa ya gwama karshen yatsun hannayensa ya gwama su haka ya hada su babu habi babin sashi su da sashi ya shigar da wasu a cikin wasu haka ala ra'atihi ya daura akan kansa haka waja'ala ibahamai ya sanya babban yatsansa manyan yatsun sannan wa'annan ya sanya su a ina ala sudugai akan kayakayansa an ainihin yadda ake kenan haka haka daga nan haka sai yaya summa yazhabu biyadaihi sai ya tafi da hannayen haka mafi'an yana mai shafawa ila tsarafi sha'ari ya zuwa ƙarshen gashin kansa min ma ya liƙa fahu wurin da yake wato bayan ƙeyarsa sai ya kai har ƙarshe idan ya gama sun ma ya rudduhuma sannan ya dawo da kaya mana hannayen ila haifu bada'a zuwa inda ya fara amma wa ya akhudhu bi ibhamaihi khalfa udnayhi sai ya dawo in yazo dawowa da shi sai ya ya danne fatun kunnan ya dawo da su bayan su manyan yatsu ya dawo da su bayan kunnan haka sai sai ya dawo haka lokacin da zai tafi yana kan mai kayakai haka in ya zo dawowa kuma he su dawo bayan kunne manyan yatsu sai ya yi haka shine ma'anar karatun practically Allah sure no gasta kullun da kon eh nanon to lalle non duwa to in yadda ake so za ka yi kam to hakan za ka yi haka in ka ɗebo sai kai haka haka sai kai haka sai haka shi ka gama shafa in kuma ka yi yadda duk kai kayi da ya shafi duka to shi kenan nan ma yayi amma ainihin yadda aka rubuta ake so a yi shine wannan ka san sauran littattafai za a ce ma kawai wa masu ra'asi kawai ga shafan kayi ba a tsaya a ce ma ga yadda za a shafe shi to ga shi nan yadda za a shafe shi to mu je ne ma ya rika famu ta inda ƙeyansa yake baya can kuma ya rudu ma ilahi zuba ya dawo da su ta inda ya faro ta nan kenan ko wa ya kuzu bi ibahamaihi khalfa udnaihi sai ya dawo da ya dau ya sanyo wato manyan yakin nasa bayan kunnonsa ila sulgaihi zuwa in ya dawo da shi wato zuwa kayakayansa wa kai fa ma masa a jiza abu kai duk ma da yadda ya shafa kawai ya isa in dai menene da sharaɗin mai kenan idza au abar asau in dai ya game kayan da shafa kawai ko ma ya shafa yayi ai in ba kuma ta ba tafsiri mun karanta wasu malamai suka ce ai ko da ya tsade ne ya rika shashafawa ya rika shashafawa inda ya gama shafa kayan shikenan kawai wani suka ce kai a ba wannan wasa ne shafawa da ya tsade ai wasa kenan wani suka ce to idan kuma ba hannun nasa gaba ɗaya fita ya tsade ya kawai yake da shi ya zai mun karanta ko kai sai ta dagulawa ita dagulawa haka har ya abin nan har ya shashafa bayan da iya to anan lura da time malamai su yi sabani a ko da yake mafi yawanci kan daga gaskiya yadda aka faɗa nan haka akwai malamai da suka ce wurin shafa wannan abin da ake nufi a faro daga ƙeya ne a shine shine wajibi a faro daga baya a yi gaba shine shine ake yi sai a ɗauko daga gaban kuma sai a yi baya akwai wanda su suka ci haka ne ka taɓa gani wanda suke alwala daga wurin shafa kai ta baya suke ɗaukowa su yi gaba sai su ba sai su sake haka hadisi ne kwaya ɗaya kowa inne da yadda suka fahimce shi kowa inne da yadda suka fahimce shi amma dai lura da kar lokacin mu ya tafi ba mu samu muka abin nan ba ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya ce fa'aqbala bihi ma wa adibara wannan hadisin wai shi fa'aqbala bihi ma wa adibara hannayensa alaihi salatu wassalamu an ruwaito mana ka san muka ai ba ganin annabi yana alwara muka yi ba wani sune suka ruwaito ko yadda annabi yake yi suka ce fa aqbala bihima ya ya fiskantar da su hannayensa wa adibara ya gabatar da su ya kuma juyo da su to wani suka ce to aqbala kenan daga ubul daga gaba ya fara in ji namu kenan ibn abu zaidin da sauran dukkan malamin mu fa aqbala ay faro daga gaba kenan qubulu wa adbara sai ya juyo da su daga baya dubur kenan ko an gane wannan shine mafi majoratin malamai haka suka dauka aqbala daga qubulu suka faro adbara suka dawo da juyo da su daga kakkeya baya daga dubur to wa'incan masu ra'ayi suka ce a ba haka bane hadisin na dube shi da kyau fa aqbala bi ma wa adbara abinda ake nufi suka ce annabi ya dauko su daga bayan ne yayo gaba sannan sai yayi riba da su suka ce domin idan mutum yana tsaye a gaban ka kace a qabil baya zai ko ko ga wurin ka zai yi in kace a kabil kuma ta wancan littafin sannu da kabilin ala'a ta jihi in kana tsaye nake maka a kabil zuwa za ka yi ko tafiya zuwa zuwa ne za ka yi amma in nace addirfa ka juya yi baya suka ce don haka a kabil a bala bi ma wa adbara ai ya taho da su ne haka suka yi haka fa adbara sai yayi baya da su kuma to sabani ne dai akwai wanda su haka suke ko bayan da ka iya da su haka suka farci hadisi kuma ko kai aka ce ba a kabil tahowa za ka yi an ce adbir baya za ka yi to kai ka ga wani yayi haka misali ya faro shafa daga nan ya yi nan ka ce kai tuba ina ka samu wannan kuma a karatu ya karatu ya ba ruwanka yi yadda ka saba kawai kai barci ba ruwanka da shi an fuskanci wannan zance ko to amma alhamdulillah ne abinda ya fi dai kawai yawanci abinda aka tafi akai shine a faro daga matsalar gashi din kamar yadda wannan shi ibn abi zaid da mafi yawan malamai suka tafi aha sai me kuma idza waba rasahu inda ya game kansa kawai duk yadda ya shafa mai wal awwalu ahsan amma yadda aka yi sifantawan shafan fari shi yafi wanda aka ce a hada a gwama yatsu haka a ɗauko daga matsarar gashi na goshi a sa yatsu a kayakai a shafa a yi riba sai an ƙure gashi a dawo da yatsu bayan kunne a dawo da shafa haka mana manyan yatsun kenan haka to wannan wal'awwalu ahsanu shi na farkon shi yafi amma walau a da kala ya daidai fil ina'i da ma dai zai shigar da hannuwansa cikin kaskon alwalan sun marafa ma sai ya ɗago hannuwan nasa mafalula taini suna halin ma'ana suna jike sun yi jagab da ruwa ya tsoma su dukansu sai dawo da su a mafalula taini suna jikakku mafalula taini daga balla balla an gane balla ko ya in ka zo ka ce misali ballal ma'u me nake nufi ballal ma'u ruwa an yi ruwan sama ruwa ya zuba an ya jika kasa shine balla shine balla ballal ma'u a halin suna jikakku mablula sai kenan in kai haka wa masaha bi ma ra'asahu sai ya ɗauki hannayen a hakan ma'ana bai yadda muka faɗa ɗazu ka ɗebo ruwa a tafin dama ka kwara a kan na hagu sai ka yi shafa a inda zai tsoma su kawai haka su jike ya zaro su sai ya shafa a jiza abu ya isan masa an gani karatu to ashe ma yanzu ba wai ya ɗiba haka a nan ya zuba a wannan na hagu ya zube ya ya shafa kai ko kuma ya tsoma ba a'a ko ba da a ce famfo ne ya yi haka kawai ya bude famfo ya tara su jike din almuhim dai su jike sai ya rufe famfo sai ya shafa kaga bai ko ɗaya ba a cikin wani da aka faɗa koya ba ɗebowa na dama ya kwara a na hagu yadda aka faɗa kaifiyan farko ba ba kuma tsoma su a cikin kasko yayi ba suka jike a taraye haka suka ya jika su a tare ba tsomawa yayi ba to ko hakan yayi dai almuhim dai in dai sun jike din ya shafa magana ta yi thumma yufrigul ma'a ala sababatihi wa ibhabihi sannan za a tafi maganar shafan kunne sai kuma ya zuba ruwa ya kwara ruwa akan sababatai yatsun manunansa wai ba mai da manyan yatsunsa su biyun nan su ake zuba a ruwa kai ba ya kake yi duka hannayen ko sai ka jika in zaka shafa kunne to wai nan biyun ake zuba a ruwa gashi in ji mai malam mai risala wa'innan su biyu kaɗai saboda su kaɗai suke aiki lokacin shafan kunne daga me kai kan ka zuba wa'innan uku me za su yi in ka zuba musu wa'innan su kadai za a zuba kuma ka ga an ce ya furgul ma'uwa za ka ɗau wannan haka kana zuba musu in yadda aka rubuta alwala da za a yi ba aiki ne ba ka zuba wa sababa da ibhama wannan ka zuba wa wannan ma haka su jike ne kawai sai kai haka shikenan wannan ba su da labarin ma ruwa a wannan yanayin in gongomi ne ko abin nan sai ka koma su haka kawai shikenan ya ko hakan kai yayi to me yasa aka ce sababa ta yi nan gurin ya kamata ku san wani abu a ciki me yasa aka ce sababa ta yi don me tambaya nake ne eh ba ne ba to na'am to da su ake zagi shi yasa da an tabo ka kai dan kaza kaza kaza dan kaza kaza kana nuna wa da su kana zagi daga sabba yayi zagi sabbabatu ya tsan zagi kai dan hanyar ka kai dan dan kaza kaza dan kaza kana nuna to shine ake kira amma ya mu ake kira sabbaba sabbaba sabbabatu sabbaba banda ya tsun manzon Allah su ba haka ake kiransu ba wallahi to ya ake kiransu shi wallahi ba haka ake kiran ya tsun ya ake kiran nashi na to nashi sabbahataihi ake cewa sabbahataihi shi tasbihi kawai yake da su baya zagi da su baya ma zagi daga shi sabbahataihi ake cewa nashi ya tsun manzon Allah da yake tasbihi da su kai kuma sabbaba ta yi nan za ki ta dumme ne wata da wani kan bibbiyu ma kai kai haka za ka gaida kai wallahi tallahi kaza kaza bibbiyu in yana ga in yayi daya ma ya ba da sauki eh to shi kaga sabba ba dai ya tsun zagi kenan to a rike wannan a wurin faɗin girman ma'aiki ga kawo sauran mutane duka sabba ba ta yi shi kuma sabba hata yi da haƙirin ya tsun tasbihi sallallahu alaihi wa sallam to idan ka jiƙa su wa in sha'a in kuma ya ga dama ma kawai ga masa zalika ilma'i sai ya dulmu ya su ya nitsa su a cikin ruwa kawai su ibham din da sababa ta yi sai ya nitsar da su cikin ruwa kawai ga masa kenan o mun nade o mun nade koli din thumma yamsahu udnayhi sai ya shafa kunnuwansa zahira huma wa batina huma abin da ya bayyana nasu da kuma abin da ya buya nasu ina ne zahirin su ina ne batinin su kunnuwa a nuna min zahiri na kunnuwa na ban ji ba a to ai duk ka taba kawai kace nan ne zahiri nan ne ba ka taba ɗaya tukun ka yi bayani sai inda inda ka taba ai ka sake taba ɗaya kace nan kuma shine baɗi amma nan ne ka rike kunne kace nan ne zahiri nan ne baɗi to wanne zan gane ina ne zahiri to ko ina akwai zahiri ko ina akwai baɗi to su dai ba su faɗi haka nan ba akwai ne zahiri akwai baɗi shi ne ne yana ɓoye kuma ka ce zahiri nan ne zahiri inda ake kallo baɗini shi ne inda ya ɓuya ba a gani yanzu ina yanzu ni din nan ina kuke kallo zahirin kunnuwa na shi ne nan baɗinin su ba ku gani sai kun juyo ta baya za ku leko ta ƙiya shi ne baɗini ma ba ɗana kenan abin da ya ɓuya to duka a wanke sai dai ba ba a ce ma ka lakato haka ɗu haka yi ɗuren ruwa cikin ramukan kunnuwan ka ba don kai mai shafa shafa aka ce kai kawai kan haka kawai shi kenan ba a ce sai ka bi diddigi ko wanne lungu da sako ba a gayyace ka ba shafa kawai haka shi kenan magana ta ta na sai a darake a wani tattal tattal a wani kafin kuki a wani a a ka shafa kawai aka ce duk wani shafa ba a ce ka wahala kai sai ka jiwa kanka ciwo ko ka dura ruwa ya tafi cikin kunnuwanka ba to sai aka ce ne kuma watan saul mar'atu kama zakarna ita ma mace haka za ta yi shafa na kari da kunnuwan nan kamar yadda muka ambata din nan kamar yadda muka ambata nan ita ma haka za ta yi shafa na kayi da na kunnuwan duka كما ذكرنا وتمزو على دلاليها كو هكا هكا ربوتا dalaliha ko dalaliha yawwa na wannan nuskar an yi kuskure shi yasa na karanta da daidai wa tamsahu ita mace za ta yi shafa ala dalalaiha me dalalaiha hmm? eh kula yi zan yi zama kula yi wa ya tabi limfa ɗaɗi to mata suna yin tukka wa gashinsu ko tukka gashin sai a raba shi misali biyu sai a tufke ɗaya haka a tufke ɗaya shi a cikin da lalai ha kwaya biyu akwai wanda suke yin haka ai sai a ɗaure ɗaya nan sai a yi shi a yi sai ya tafi a ɗaure ɗaya ma a tufke a tufke a tufke ya tafi yawa kubbi ko a cikin yayin bulatar cikin shu amma kuma ba masu yawa ba a wanda suke ɗaurewa kwaya su ɗaure su tufke su tufke su ya sauka su ɗaure su tufke su tufke akwai masu yin haka ai su sake su jela guda biyu haka to za su yi shafa har kan wannan jelar da lalai hake in sun yi shafa sai su bi shi har ƙarshen jelan guda biyu an gane shi ne nan abin da ake nufi maganar kitson yana nan yana tafi shi mamala da kake so ka cewa ya kitso to ba kitso ba ne nan dalalai ha ai wannan tubka da suke yi maimakon su bar gashi haka to sai su raba shi biyu sai su sai su tubke su tubke su tubke sai ya tafi nan ma su tubke shi su tubke sai ya tafi to in sun tashi su shafa har ƙarshen tubkan gaba ɗaya aha ولا تمسوا aha على يقائكم alal wiqayati amma ba a ce ta yi shafa akan wani abu da ta rufe don kariya ba wani abu da ta rufe don kariya kariya ga duk ya? wai tambaya na ke dai kariya ga- ga me Hmm? kan kura mana dan kwali kan ba suna daurewa bane kan kan to bai ci hore ne nan sai ya zama irin na maza ai kai su kullum su tsafta suke su wanke da shampoo da wane ne da wane ne yanzu kai kai kan kunnan duk in an bi za a samu gane wani daga nan ma ina hange wai su abubuwa ngenon ngenon din da sauran su eh kai nan na kallo amma baran kalle ka ba ma karka dauka karka gane amma in kun duba da kyau za mu gaishe jene jene tuna tuna da hore ma to a haka bai gane ba na- na lura bai ankara ba so ala ila halin suna dau- suna sa wannan ne don kariya to kar ka zo shafa kar ka zo shafa ta sha to haka shafa kan dan kwalin kawai bai yi ba in ka shafa kan dan kwalin bai yi ba domin akwai magana na shafan rawani ko shafa kan rawani to to kepti ne mo wana karibu anombo pamti ne mo to adara mo mos mos kama e o fama o fama ha so kar ta yi shafa an hana kar ta yi shafa akan wannan dan kwalin ko ma menene ko hijab ne lullubi ko menene in ta zo misali ta wanke fiska ta wanke hannu kawai ta haka kan dan kwali ta shafa bai yi ba domin an riwayata sayyiduna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya yi shafa kan rawani to amma a babin shafa kan rawanin nan wato ya yi shi ne in ji wasu malamai imamu maliku radiyallahu anhu ya ce saboda wata larura ya yi shafan haka yi amma amma imamu ahmad da hanbali shi ya ya saba wa imam malik a wannan fatawa ya ce annabi kawai shafawa ya yi ba wani larura ba wata larura shafawa kawai amma da ya zo shafawan sanda ya dan shafa gashin farko farkon sanda ya dan yi haka ya dan shafa gashin farko farkon goshi sannan sai ya wuce ta kan rawanin kawai ya shafa nafiya sanda ya shafa nafiya kaɗan ya dan shafa haka sai ya wuce kawai ya shafa kan rawanin ya tabbata an riwaita Kam- kar mace ta ji haka annabi ya shafa kan rawani ita ma ta ce to rawani da dan kwali wanne ne fi sauki shara shara da rashin yawa rawani ai an nan nade an nan nade ma don haka ita ma ni ma kawai in ta zo ita shafa kan dan kwali bai yi ba ba ya sa ta ba bai yi ba wa tudkhilu yadayha min tati iqasi sha'riha wa tudkhilu yadayha ta sanya hannayenta min tahti iqasi sha'riha a ƙarƙashin kitson gashinta kitson gashin kanta kaji kaji maganar naka ko malam an yi so ko iqas an yi wannan derti in ta fulfulle iqas ta sanya hannunta fi ruju'i ya dai ha wurin dawo da hannuwanta a wurin shafa kan ba ce ta saba ga shafa haka ta tafi ta tafi ta sai ta je karshe sai ta yi haka to a wurin dawowa ya tsinta su taɓa tsakanin karkashin kitso saboda ruwa ya taɓa ka san ai akwai tsakani sai ga ƙasa nan din ta dawo haka sai ya tsinta su taɓa ƙasa ƙasa ɗin sannan sai mai kuma aka ce filmatsi ko a wurin shafa ɗin to an gama da maganan shafan kayi sai kuma ban san tayin ɗin ba maganan wanke kafa yawwa da saura ko to summa ya gasilu rijilai sannan sai ya wanke kafafuwansa shiwa mai yin alwala da dukan ko namiji ko ta mace ya wanke kafafuwansa ga yanayin yadda za a wanke kafan kuma bawan Allah ba yadda ka ga dama ba ya subbul ma a biye na ya zuba ruwa a tafinsa na dama ya zuba ruwa a tafinsa na dama sai ya yaya ala rijihil yumna a bisa kafarsa ta dama wa ya rikuwa biye da yusra yana mai gogewa ya ɗebi ruwa a hannunsa na dama ya zuba a kan kafar sai ya sa hannun hagu kuma yana wankewa yana birkewa haka haka suka ce za a yi an gani ya subbul ma abiyar yumna yana zuba ruwan da hannunsa na dama a laribin yumna bisa kafansa ta dama wa ya ha yana mai cuccudawa da yadda yusra da hannunsa na hagu kalilan kalilan kaɗan kaɗan to menene kalilan kalilan din nan me kalilan kalilan din nan ka san karatu ba wai yin sa ba gane shi kalilan kalilan din nan me eh ba ya son matsoraci wallahi ana magana ka fito confidently magana aka ce wa ya arukuha ya ciccuda biye da yin yusra da hannunsa na hagu kalilan kalilan me ake nufi me me ne kaɗan kaɗan ne eh kafifan kai za ka yi wa malam ibn abi zaidin jara kenan ya ce kalilan ka ce kafifan me kalilan kalilan din nan nake so in gane in san in banci kun gane karatu eh kana bakin ka yana motsi mai suna kana so kai magana yi kawai na ji naka sai waye kuma shi kenan mu dawo mu dauki karatu aka ce ya subbul ma a biye da yumna ya zuba ruwa a hannunsa na dama a lariji da yumna a bisa kafarsa ta ne dama waya a riku ha biye da yusra ya cuccuɗa ya guggoga da hannunsa kuma na ne na hauni kalilan kalilan kaɗan kaɗan shi ne mahallin tambaya me kaɗan kaɗan ne eh eh me fiɗa fiɗan me kenan Hmm? Ha? Yi to me za a yi daidai daidai ne? Me za a yi daidai daidai ne? Na? Kishira da gogawa. Sai waye kuma? Na? Na? Kai da Ibrahim, Ibrahim kuna tare ko? Ina kana kan magana ka ta farko. Eh? To. Sai kuma wa? A babu shashafa ma kwata kwata ake bayanin na ni da. Bello sana har ya zama shi ake nufi. to ala ayi halin anan a tara hankali abinda yasa na ja haka saboda hankalin ku duka ya dawo kan wurin in an yi magana to an wuce ta kenan kowa ne da zai wasa da wurin ba kuma ya rike kenan Allah ya shine hikiman can zare da nai tai na farko wannan ya fada wannan ya fada ko ma ba ku fada bare hankalin ku duk ya dawo nan tukun yanda yan fada shi kenan to anan maganan mutum biyun nan ne ruwan ake nufi kaga cuccuɗawa shine makwabcin kalilan kalilan tun baka fahimci cikin bai ka ɗauka shi ake nufi ka zo kana ɗan yin kaɗan kaɗan rukewa ka je ka gama bai wanku ba ka je ka yi sallah Allah bai karba ba ruwan ake sa kaɗan kaɗan amma cuccuɗawa kan bil haƙƙi ake cuccuɗawa ka ji mai suna yawwa ja amurka ka ji wani wai shashafawa to ba shashafawa shashafawa kan a kayi ake da kunne yawwa to wannan shine dai mafhumin karatun yu'ibu hadi zalika ya game ya game kafafuwan gaba daya da wankewan ya game kafafuwan gaba su da wankewa kar ya bar wani wuri ko ina ta faɗa game da cuccuɗawa ne yu'ibu hadu zalika ya game cuccuɗawa da ruwa din ya samu ko ina ko ina da ko ina kafa salatan so uku ta wa in sha'a in ya ga dama khallala asabi'ahu ya tsatsefe yatsun kafa ne wa in taraka fala haraja idan kuwa ya bari bai ma tsintsefe su wato ba komai ba komai an gane wa taghlilu atyabu amma fa tsintsefe ya tsun mutum ya tsefe su din shi ya fi kwanciya a rai ya fi samun nitsuwar rai in ka tsintsefe su zaka fi samun nitsuwar rai ma'ana ka tabbata lallai fa ko ya sun wanku ba matsala to anan ina fa tsallake bayanai wallahi ku ya kuri kawai saboda ina so mu tura karatun nan yatsun hannu ta sama ake tsefe su ta zahirin su na sama ake tsefe su yatsun kafa kuma ta ƙasa an gane karatu ta ƙasa ba ta haka ba ba haka haka ba wurin tsezewan kuma an yi kokawa malamai sun sabani akwai wanda suka ce makruhi ne ma tsezewan an hana akwai wanda suka ce wajibi ne don imam malik da makruhi ne a fatawarsa farko cikin almajiransa ibn wahabi ya zai ce ya ba shi labari cewa ya faga hadisi annabi yana tsefe daga ba imam malik ce to wajibi ne kawai kenan amma ƙarshe almajiransa abinda suka fi rinjayarwa shine mandubi ne mustahabbi ne to wasu suka ce ma abinda kawai ma ake bukata ya kafan nan in ka tsefe wannan tsakanin babban yatsa da wannan yatsar ta kusa da babban yatsa in ka tsefe nan ka tsefe makwabcinsu ka tsefe na nan shi kenan yayi wasu haka suka ce an gane ka- bayani wasu suka ce a duka sai ka tsefe sannan wurin tsefewan yatsun hannu tukhalliluhuma zabhan za ka tsefe su ne kamar yadda ake yankan rago amma yatsun ƙafa tukhalliluhuma nahran yadda ake sukar raƙumi haka za ka yi su kuma Mm. yanka za ka yi wannan haka rago kan ba haka ake ba a yanka ko in hiri sai ko to wannan kuma suka ake yi. haka shi shi zai yi suka yadda ake soka rago to shi zai fidda su ya ya ya ya ya- tsakanin din na kafa ya fi ya fi matsala shi yasa soka ake ta kasa haka an gani so mu je Mhm, mhm. sai menene na wa ya ruku me a ibai shi dai ba a ki bai shi bai na yaɗi ka kirkiriya ko ka soka wa ya wa ya ruku a ibai shi wa unubai haka nan kuma mutum ya cuccuɗa a ibai shi diga diginsa teppe teppe muɗum giggaɗe sosai wa urqubayhi me urqubayhi eh shine abin nan ai mai sauƙi ne kawai larabci aka canja malam ka abai ne yayi ka abai ne wayannan idan sawun ka cuccuɗa su ba ka lalata wanke sama sama yadda kake wanke ko ina ba su cuccuɗawa ake sosai a wurin su urkubai shi kenan su ne to su ma akwai sabanin malamai wani sun ce wai in an iso wurin ya- kawai shi kenan ko kuma sai an ɗan haura an wuce an shigar da su ciki to abin da ya fi maka ne ka shigar ka shigar da su kawai daga ya fi maka saboda ka cire shakka gaba ɗaya wurin kowa alwalanka ta yi da ba wanda zai ce a wurinsa mazhabarsa alwalanka ba ta yi ba urkubai kenan su ne aha wa ma la yakadu yudakhiluhu al-ma'u haka nan abinda bai ruwa bai shiga ya kadu din nan za'idi ne za'ida ne an gane ya kadu din nan za'ida ne ko babu shi karatun zai yi وما لا يداخله الماء كنا بسرعة gun da ba ruwa ba ya shiga da sauri to shi ma ka tabbata ka cuccuɗa irin wannan wurin min me eh min jasawatin na daga kaushi tete ne eh shi ne jasawatin tete ne ka jirje inda hali ma inda siminti mai kaushi kaushi kai haka haka kana sharp sharp sai ka wanke eh ka jirje jasawa shine kaushi tete ne eh au shukukin au shukukin ko fedi tun buwa don rena nana hala ta ibo ya to bi yotta ce ni yo da ara yana kallo na yana jira ya ji maganan faso to an iso eh falu balik bil arki ya kai matuka wurin cuccudawa har fake fake ne ya kai matuka wurin cuccuda goggoje su to a irin nan sai a hankali mutane sun bambanta ni fake ne ma ban taba yi ba billan kana fake fake ne ma ni kam ka san ko- kowa da yadda jikinsa yake ban san ni ban san wani abu wani dutsen goge kafa ba alkuran a haba haba Allah jure jiki jiki ne ba wani in ka kuskura baka da dutsen goge kafa in ka zo kana tafiya a irin wannan masallacin wannan me sunan ka kafe din nan sai ga ka biza ki kafe ba kawai duk inda ka wuce sai a ga layuka biyu kawai daga ke ka rika mu kumin nasu kawai sai ya bizi didi kawai yadda ka san shanu in ya wuce a cikin abin lai laka sai a ga layuka na kafa ko to kai ma haka to a falu balik bil arki ya kai matuƙa wurin cuccuɗawa ma'asabbil ma'i tare da kwara ruwa biyadihi a hannu da hannunsa eh me yasa saboda hadisi fa innahu ja'a al-athar saboda hakika asar ya zo to al-azaru ana itlaqin sa wani lokaci akan hadisi asar asari kaga nan asari ne amma kuma hadisi ne don abin da yasa ya zo cikin bukhari da muslim duka wannan hadisin da zamu karanta wailul lil aqabi minan nar wailun lil aqabi minan nar wuta ta tabbata azabar wuta ta tabbata ga wasu diga-digin masu wasu masu diga-digin azabar wuta ta tabbata a kansu wasu masu diga-digin wasu diga-digen wadda ake gama alwala sai ya diddigensa wani wurin bai samu ruwa ba to irin wannan wuri wanda duk yake alwala ba kulawa bai wanke diddigensa ba ya fitar da kyau ko ruwa ya ratsa in yana da menene a suna abu tetenen ko feɗi ruwa ya ratsa ya shiga ko ina to in bai haka ba wutar jahannama za ta za ta gasa shi shine wailul lil aqabi minan nar wa aqibu shay'i darafuhu wai aqibu din na abu a diddige din na abu shine gefen sa wa aqibu ko karshen sa kafa din can karshen sa shine diddige ko to shine aqab gefe ko karshe suma ya faru bil yusra mithla zalika sannan sai ya aikata da kafar hagu kamar yadda yi na kafar dama yadda yi da kafar dama haka zai yi wa hagu ma tsarin da muka bi na wankewa to ina ga lokacin mu ya tafi amma kuma shikenan dai lokacin mu ne kawai ya tafi amma in ba haka ba da kawai in tura hamu dawo karatun ko da gwari-gwari haka da mu yau ba mun tura karatun ne kusan darasi mun kusan darasi biyu ya kawai almuhim dai a gane aka ce wa kallilu asali a yadaihi ya tsatsefe yatsun hannunsa babu habi babin sashin su da sashi thumma sannan ya gasilu yusra ya wanke na hagun ma kazalika kamar yadda yayi na daman wa yablugu fi imabil gasli ya kai matuka a wurin wanke su ilal mirfaqaini har ya kai zuwa ga kusa sarin hannu yudkilu ma fi gaslihi ya shigar da gwiwoyin hannun a cikin wankewan wa qalqila ilaihima amma an ce wani kaulin zuwa gare su kawai za a tsaya haddul gasli nan wankewan shine iyakan wankewa falisa bi wajibin idkaluhuma ba fihi ba dole bane a shigar da su a cikin wankewan ma'ana su kusa sarin hannun gwiwoyi wa irkalu ma fi a haɓadu amma shigar da su ɗin shine yafi kewayewa ma'ana shine a babin itiya ɗin yafi ka kukuta daga cewa ma'ana a wata mazhaba a ce alwalan ka bata yi ba li zawali takallufi tahdidi saboda gusar da wahalan tsayawa za a iyakance ɗin in ka riga ka shigar da su ai magana ya kare ba wata kokowa da ta rage ta cewa sai an iyakance ko kuma a kar a wuce ko kar a wuce sai shi ne takalluf ba nauyi ba ne takalifi wanda aka ɗaura mar nauyin ibada ko nauyi ko wahalan cewa wai za a iyakance ko a tsaya a nan ka tsaya nan duk shi kenan ka gusar da shi inda ka shigar da su magana ta kare kawai thumma ya'khudhu al-ma'a bi yadihi al-yumna sai ya dau ruwa da hannunsa na dama wa yuzriquhu ala batni yadihi al-yusra ya fara shi akan da baɗinin hannunsa na hagu sun mai yamsau bi mara sahu sai shafa kansa da hannuwan yabda min muqaddamihi ya fara da magabacin kai min awwali manabibi sha'ari ra'atihi ta farkon matsarar gashin kansa to anan kun ga nace na ce muku na ta barin menene bayanai saboda me ina so mu tura karatun ai hakuri amma dai tare da nan tare da haka a nan ah, ana izina da mai gizo da mai sanko kamar yadda muka faɗa wurin wanki na fiska a ganmu shine mai gizo asla'u shine mai sanko to ana izna gare su suma wurin shafan kai yadda muka ce wurin wanke fiska mai gizo shine wanda gashin zai wuce na al'ada ya sauko har kusa da kira gashin kansa shine mai gizo har ta nan wani za ka ga gashi ya zarco ya har kan goshi gashi akwai su ɗaya a cikin jama'a to in ya tashi wurin wanke fiska ba zai ce daga inda kawai gashin ya tsare nan zai fara wankewa haka ya ce zai fara wanke nan a'a sai ya haɗa har gashi sai ya wanke har da gashi ya zo daidai inda matsalar gashin al'ada na sauran mutane yake. wurin shafa kuma na kayi nan ko bare sai tunda har nan gashi ne bari ya fara shafowa daga nan ba wurin shafan kayi a'a zai bar gashi nan kuma ya zo idan inda al'adar matsalar gashin mutane yake sai fara shafawa daga wurin ya bar sauran gashin a baya haka asla'un mai sanko shi kuma wurin wanke fiska tunda an ce matsalar gashi za a fara wankewa ko to bare ce zai faro kusa da ƙeya nan zai wanko daga nan tsakiyar kayi yana wankewa ya wanke zo har har surgu da sauran muƙamuƙi da wale da a'a zai wanke daga na al'ada haka nan wurin shafa mai sanko da zai ce zai zai zo daga nan ya fara shafa kayi ya zo iyaran ba a'a zai zo ya shafa daga matsirar gashi na al'ada inda ya fara sai ya shafo ya yi baya kamar dai yadda na gaya muku ake aunawa din yatsu guda hudu in ka haɗa su haka ka ɗaura su kan jira ka kwantar da su to inda suka ƙare to nan ne matsirar gashi na al'ada kaga na kaman kai haka za ka zai nan din zai farkon matsirar gashin zai kare yatsu hudun nan to wanda nashi gizo ne yake da shi mai gizo ko mai sanko haka zai auna kawai sai ya fara shafa daga nan shikenan yayi haka an gane in wanke wanne ma in yi haka daga kan kira ai kowa yana da kira kam ya san inda kira take sai haka sai fara wankewa daga nan kawai yin kasa shikenan ya fita yawa to su ma ana izina da wannan aha sai me marabi shari rashi wa kad qarana adraba asabi'i alhalin ya gwama yatsun karshen yatsun sa na hannuwa ya dai ba ba abi ba da sashi da sashi ala rabi a bisa kansa ya daura su waje ala ibhamai ala sujudai ya sanya ya manyan yatsun sa na hannu a bisa kayakayensa kayakaye shine mahadan fuska da kokon kai wanda in tsoho ya tsufa yana cin babu din nan ba haƙori yana hamba hamba za ka suna motsi to wannan guri sai ya ɗaura hannun haka sai haka sai ya shafa in ya zo dawowa da shi kuma sai ya dawo da yatsun baya nan ko sai ya haka shiken haka ake yi ko to sai menene kuma ya yazhabu bihima ya zahabu biya daigi ma zai ila tsarafi sha'ari ra'atihi sai ya dawo da ya tafi da hannayensa yana mai shafa zuwa ga ƙarshen gashin kansa min ma ya miƙa fahu na abin da yake daura da ƙeya sun ma ya rubduhuma sannan ya dawo da su ila haisu bada'a zuwa ga inda ya faro shafawa har gurin wa ya kuzu bi ibahamaihi ya riko da ma'ana manyan yatsunsa kalfa uznaihi ya dawo da su bayan kunnuwansa ila sujjaihi zuwa ga wato kakayansa wa kaifa ma masaha ajza'u amma fa duk yadda ya shafa ma dai ya wadatar masa ya isan masa idza aw abara asahu inda ya game kayan nasa da shafa kawai ko ma ya shafa kawai yayi inda kayan ya gamu gaba daya da shafa wal awwalu azanu amma sifan farko da muka yi bayani din nan shi yafi kyau kayi ta ita walau alkala yadayhi fil ina'i da dai zai tsoma hannayensa cikin kaskon alwalan sun marafa a huma bablulatai ne sannan ya dago hannuwan suna masu jika wa mazabi ma ra'sahu sai ya shafa kansa da su ajza'u shakan ma ya isan masa ya isan masa ko taraye da tafanko yayi nan ma ko ba tsomawa ba ma'ana ba kuma zubawa a tafukan ba aha thumma yufrigu yufrigul ma'a sannan ya kwara ruwa ala sabbabataihi bisa manunansa manunansa wa ibahamaihi da kuma manyan yatsunsa ya zuba ruwa a kansu wa in sha'a in kuma ya ga dama ga masa zalika sai ya nitsar da su ya tsoma su fil ma'i a cikin ruwa thumma yamsahu udunaihi udunaihi udunaihi in kun zo karanta uzu ba udunaihi bane ana kuskure wani su suna daurewa udunaihi lugar haka take kun ji gaba yawa har illa masha Allah haka za kuna karanta summa masabi ma udunaihi sannan sai shafa kunnuwansa da su ta ina ne kam yawa shikenan na gani zahirahuma wa batinahuma zahirin su da batinin su duka ya shafa wa tamsahul mar'atu kama zakarna ita ma mace yadda muka ambatan nan haka za ta shafa kayinta da kuma me kunnuwanta wa tamsahu ala dalali- dalalaiha sannan kuma ta shafa akan tifkan jelar kitsonta ta har ta sauka har ƙarshe wala tamsahu amma ba za ta sha- ta yi shafa ba alal wiqayati bisa ga kariya da ta lullube kayanta da shi kamar dan kwali ko mayafi ko wani abu ba za ta yi shafa a kai ba wato dukhilu yadaiha za ta shigar da hannuwanta min ta shi qasi sha'ariha sha'ari shi ma ayu fasaha da aini ga aini ta sanya ta shigar da hannayenta a karkashin kitson gashin kanta fi ruju'i yadaiha wurin dawo da hannuwanta fil maski a wurin shafa din nan saboda ya taba tsakanin kitso kitso ne thumma yajtilu rijlaihi an gama da maganar shafan kai da kunnuwa sannan sai ya amma anan kar a manta fa da tajlilul ma'i lahuma kunnuwa da sai an sha- eh, an shafa kayin aka dawo da shi to fa sai an sake tsoma hannayen kuma a ruwa sabo sannan a shafa kunnuwa mun sani sunna ne ko yawwa thumma yajtilu rijlaihi sannan ya wanke kafafuwan sai subbul ma a biye da yumna yana mai wa kwara ruwa akan hannunsa na dama ala rijil yumna bisa kafarsa ta dama wa ya ruku ha biye da yusra yana mai ciccudawa da hannunsa na ne na hagu kalilan kalilan ciccudawa wato zuba ruwan yana sawa kadan kadan yu'ibu ha bi zalika ya game kafan da ciccudawan da wankewa salasan har sau uku to nan ku lura da nan ku lura da nan sau uku Ma- mafi yawan mu in mun zo wan- eh, in mun zo hannu muna wankewa sau uku fiska muna wankewa sau uku hannaye din nan singali din nan muna wanke wannan sau uku mu wanke wannan sau uku haka ne amma kafa ba ba ma wankewa sau uku ko kai sau uku kake wankewa to ku lura da nan abin da aka ce kalilan kal yu'ibu hadi zalika talatan an an lura to nan na ce muku ina barin bayanai akwai bayani sosai a gurin amma dai lura da kawai maganan wato ya cika su da wankewa da cuɗawan har sau uku wannan ma'ana ba an ce ka ɗebi ka zuba ruwa a hannun dama haka ba in ka ɗebo kai ka zuba kana wankewa da wannan kai ka wanke ka wanke ka sake ɗebowa ka zuba ka wanke ka wanke ko ina ya wanku ka sake ɗebowa ka zuba ka wanke ka wanke da hannun hagu shine ka yi ɗaya kenan eh, ka yi uku kenan haka kake yi na non batta Allah dure fale no jogo to wadari wadari wadari kawai to hindini sai to wadari wadari wadari kawai shikenan da go ko ba haka bane modi go buba ba haka bane fale ne ko jogo to ni kai o jor ta jiya wadari kai duba ya kaka kaka shikenan nan ma haka haka ba haka muke ba to albishirinka wankewan sifan da muka yi na farkon nan da za a yi sau uku din mustahabi ne yin haka wasu malamai sun ce lalle lalle malamai sun ce hakan ake so ai kamar yadda mai risala ya kawo haka Ah, wanke kafafuwan an iyakance shi da wankewa sau uku shine ɗaya daga cikin maganganu biyu mashhurai ne dukan su biyu cewa a wanke sau uku ko kuma a wanke kawai haka Eh, amma an ƙi a wanke na hudu karo na hudu ko kuma a ce an hana amma daga ƙarshe dai akwai wadda suka ce ma kawai ka wanke kawai sau ɗaya ne abinda ake bukata su fita kafafuwa su fita kawai al'inka in sun fita dai magana ya kare masu cewa sai an wanke ukun kuma ko ka wanke ukun in ba su fita ba to har yanzu dai ana nema ka tsara har sau goma ma in ya so Eh, wannan shine bayani Ah. Al- almuhim dai a game ko ina da ruwa ya wanku fes-fes in ya yiwu shikenan magana ya kare wannan tsarin shine shari'a ta ce ta shimfiɗa mana kawai shikenan mu bari haka to wa in sha'a kallala asabi'ahu fi zalika in ya ga dama kuma ya tsaitsaye yatsun kafa din a wurin wankewa wa in taraka fala haraja in ya bari kuma babu wani laifi wa takhlilu atyabu lin nafsi amma tsaitsaye yatsun kafan shi yafi nitsuwa a rai yafi kwan- kwantar da hankali da nitsuwa ba saboda shakka zai kawo ba wani shakka da zai rage tare da kai da aha aha wa yaruku aqi wa yaruku aqibaihi ko ya cuccuɗa ya goggoge diga jikinsa wa urqubaiki da kuma wato idon sawunsa wannan kasusuwan da suka fito din nan cuccuɗe su da goggoge su wal yubalagh fil arki ya kai matuka wurin cuccuɗawan ma sabbil ma'i tare da zuba ruwa biyadihi da hannunsa fa innahu ja'a al athar domin hadisi ya zo daga bukhari da muslim eh an tsallake ne Oke, wa urkubaihi da idon sawunsa wa ma la yakadu yudakhilu al-ma'u ya cuccu ya goggoge ya zuzzuba ruwa akan duk abinda wato ruwa baya iya shiga wurin bi sur'atin da sauri sai an cuccu da kafin ya shiga to irin wannan ma wanda ruwa baya wurin duk da ruwa baya shiga da sauri da abin nan min jasawatin aw shukukin na kaushi ta wurin fata mai kaushi din nan da kuma faso to a wannan gurin fa na ce muku ina tsatsallakewa ne kawai sai dai a ya guri haka nan irin mutane masu a wurin wato wanka misali wurin wanka akwai mutanen da suke tefa har fata ta nan naɗe ta nan naɗe din nan akwai irin su to fa in ba ka rika ta haɗa ka feruki tattara tattara kana sa yatsa kana cuccuɗawa ba to za ka gaba wanka ka je Allah bai karbi sallan ka ba ka mutu ba sallah ka bunu to ana kiyaye irin wannan daga aha shine can mai sharha ya kawo eh, yana cewa فيتأهدها بالدرك بيده مع صب الماء وكذلك التك- آه، تكانيش التي تكون من استرخاء الجلد من آل الأجسام الجليزة آه، تت- آه، wannan shi ne bayani da na yi yanzu ƙarfin mutane masu ciki wanda jiki yake fa- fa- fata ya sauka kaga ya tattara tattara eh, kunya kunya Eh, yana yi aboshi na mutane alarobin nan masu jidon jiloli na da amma yanzu kam an dawo jidon da amalanke da wulbaro babu wannan da da ka ake daura sai ji a goshi mutu kunya kunya sai sai an sai in fere ni in na zina honu in yigga in yigga amma yanzu an ci gaba malam fali bali jabil arki ya kai matuka wurin cuccudawan ma'asaddin mai tare da zuba ruwa biyadihi da hannunsa fa inna ja al asaru ya hakika ya zo a cikin hadisi wailun wanda bukhari da muslim suka rawaita wailun lil aqabi minan nari azaba ta tabbata ga wasu diga digin a jahannama wanda ba a fidda su a wurin wankewa na alwala wa aqibu shay'i aqib na abu karshe wato aqibu shay'i karshen abu da rafu gefen sa wa akhiru da ko karshen sa thumma yaf'alu bil yusrani tala zalika sai ya aikata da hannun hagu kwatan kwacin yadda ya a wannan walaysa tahdidul ghasli a aba'i salatan salatan bi amrin la a shikenan to mu tsaya anan din wa aqibu shay akhiru din kenan shine nan muka tsaya ko kuma ya falu bil yusrani tala zalika ya sai ya aikata da hannun hagun ma kamar yadda ya da wannan na dama din no za mu tashi walaita tadiru ko yawwa to سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك وجل ثناؤك ولا اله غيرك نستغفرك ونتوب اليك wato yana bukatan a maimaita din in ba lokaci yake kurewa ba shi fiku saboda a gane shi sosai ba kamar sauran karatu ba ne shi maganin fiku kun ga yau ne mun tura sosai kullum muna samun haka ai ai kiriya ke ai hakuri da sauran bayanan da muke haɗiye wani اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق نصر الحق بالهدي والهادي الى صراط المستقيم وعلى اله حق الدين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على الحمد لله رب العالمين